أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للاعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤتيه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقلاب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فائدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية آه الحمد لله يوم إذا بأمنتا من كي كرشان ambatan labarin tabaqatul awliyai wato sahu sahu ko kuma rundunoni na waliyan Allah tabaraka wa ta'ala ba dan adadin su ya kare ba sai dai dan kuncin lokaci domin su rundunoni ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kuma yana fada yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin rundunonin Ubangijinka sai dai shi kadai, kuma yana cewa innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibun. To, uwa kar a manta mun shiga cikin ambatan labarin wanda shi ne cikamakin waliyai baki ɗaya, duk da dai cikamakin waliyai ba guda ɗaya ba ne, cikamakin waliyai a kowane zamani ana samun cikamaki abdalu suna da cikamaki autadu suna da cikamaki nuqaba'u suna da cikamaki mafatihul kunuz suna da cikamaki kudubai suna da cikamaki agawasu suna da cikamaki sannan akhyaru suma suna da khatmu fuqara'u suna da khatmu ulama'u suna da khatmu azkiya'u suna da khatmu to sannan an tara su baki ɗayansu to sai a samu guda biyu shi ne wanda zai cika wilaya amma baki ɗayanta daga adamu zuwa busar ƙaho alanabi na alayhi salatu wassalam da kuma wanda zai cika ta keɓantacciya daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zuwa busar ƙaho wannan alhatimul muhammadi wanda shine keɓantacce shine maulana shaka mada tijani ذي القرب والتداني سقانا الله من فيد مدده بعظم الأواني أبايا من جاء مكتشيوا ديوا daga cikin manya-manyan bujiman sadaukan kudubai waɗanda ake kiransu fuhulul aqdabi da kuma baraziqul agawasi da yawansu sun yi da'awar wannan makami to idan ka ji wani daga cikin su yayi da'awa karka dauka ko ba haka bane abin da ya faɗa da'awar nan gaskiya ce shine wannan bayanin da muka yi yanzu cewa sahu sahu na waliye suna da khatmu khatmu khatmu khatmu har akai zuwa wato khatmul akbari ana kiransa khatmu sab'il masani to shine shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin wannan da'awoyi da suka rika yi su waɗannan barazikul adwas shehu tijani radiyallahu anhu ya riga su kaiwa wurin shi yasa sai ya zama su ana kiransu barazikh shi kuma ana kiransa barzakul a'la har imamun nazifi yana masa kirari a cikin yaqutatul farida yana cewa huwal barzakul a'la وأس الوسائل وينبوء رحمة وبحر الحقيقة غيرها إن الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد كنز الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هو البرزخ الأعلى وأوف الوسائل وينبؤ رحمة وبار الحقيقة هو البرزخ الأعلى وأوف الوسائل وينبؤ رحمة وبار الحقيقة هو البرزخ الأعلى وأس الوسائل وينبؤ رحمة وظهر الحقيقة
yace shehu tijani radiyallahu ta'ala ne shine barzakhi mafi daukaka shugaban shugabanni mabubbugar rahama kogin ilimin hakika yazo tarihin shekarar haihuwar shehu tijani idan ka buga zai baka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin shine maulidul khatimi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin haihuwar cikamaki sunan ma tarihin shekarun haihuwarsa kenan haihuwar cikamakin waliyai maulidul khatimi ama nakshin tajalla shi yasa zaka je na ta kullu shuyukhi akhadhu anni fil ghairi dukkan shehunne da ka sani barazihul agwas da fuhulul aqdab dukkansu a hannuna suka karbi ɗariƙunsu da makamansu a halar gayi yana daga cikin waɗanda suka yi magana akan wannan makami kuma suka yi da'awar makamin alƙurbul kabir sayyidi ali bin muhammad wafa shi ba akan sai da'awar makamin ba akan mahaifinsa ne ya da'awar makamin akwai wata kasida da mahaifinsa ya yi lokacin da mai tambaya ya tambaye shi duk da girman matsayinsa ya kai makamin qurbaniya cewa ana so yi sharhin ta'iya wata kafida ce ta'iya da mahaifinsa ya rubuta al-gausul kabir sayyidi muhammad wafa da aka ce sharhi sai ce la a'rifu muradahu wallahi ni ma ɗansa da martabar tawa da makami na ban san me manufarsa a cikin waɗannan baituka ba ko na karanta ma bana ganewa li'annahu lisanun a'jamiyun an amsalina wa huwa khatimul awliya abin da yace kenan yace domin abin da yasa bazan gane ba yayi amfani da wani irin harshe bagware harshe ne na su masu matsayi irin nashi su kadai suke gane me yake nufi amma irin mu zamu ji ana zaurance ne kawai in kuma ka matsa sai ka gane ka ce an yi sabo dan ba za ka gane me ma'ana ban magana ko ba sabo bane maganganu ne ake da wani yare zaka ji akwai kalmar da zaka ji a yarenka ba tsane a wani yare kuma magana ce mai kyau akwai kalmar da a yarenka zagi ne a wani yare kuma yabo ne to irin irin waɗannan maganganu shine ke kawo matsaloli tsakanin su waliyai da waɗanda suke malamai sai yace abin da yasa yi amfani da wannan harshe saboda shine cikamakin waliyan Allah dama suna cewa lisanul ma'rifati a'jamiyun li ghairi ahlihi harshen ma'rifa bagware ne ga waɗanda ba ahalinsa ba duk maganar da za a inda ta ma'arifa ce to wanda ba ahalinta ba zai dinga jin ta wani iri wani iri amma kuma abin da ake faɗi shine daidai abin da mahaifinsa ya faɗa a cikin wannan ta'iya wanda ɗan sai kasa fassara ko kuma ya tausaya wa bayi kar ya fassara su shiga damuwa sai ce shi ma bai sani ba ana kiranta at-ta'iyatul hajjil akbar ta'iyatul hajjil akbar abin da yake faɗi a ciki yana cewa لبيت فؤادي في سبيل محجتي تهج قلوب للأهبة هنتي ولما تجلى الحق فيه لوجهه توجهت الأرواح من كل وجهة هلموا فإذن الله عزل معلنا وقد هامت الألباب فيه فلبتي وسارت له الأسرار سرا بسره ودافت به السبع المثاني وهبتي هل عندك سوى تفانيت عني في فناء فنونه فأبنى تفاني تفنن فيتي فأثرني بالإرث من ماء سوره وميراثه يشرى على كل ثروتي وفي الإرث معصور لمثلي خباية وإني به استأثرت من بين إشوتي daga cikin wannan ta iya shi abin da yake fada sunansa Muhammadu Wafa dan Muhammadu dan Muhammadu yana daga cikin manya-manyan bujuman sadaukan kudubai a ƙasar Misra amma asalinsa daga cikin mutanen Maghrib ne yana da littattafai da dama amma mafi yawa a cikin sufanci yayi yana da wani littafi da ake kiransa Nafa'isul Irfani min Anfasir Rahmani akwai wani littafinsa ana kiransa Sha'airul Irfani fi Alwahil Kitmani akwai littafinsa da ya sa suna Al-Azalu akwai littafinsa da ake kiransa Al-Maqamatus Saniya Al-Makhsus bi Hasadatus Sufiyya akwai littafinsa ana kiransa Al-Urushu a wani kauli an ce Ibn Arabi ne ya fare Ibn Arabi al-Hati ya rubuta Al-Furushu shi kuma sai ya rubuta Al-Urushu sannan akwai littafinsa ana kiransa As-Suwaru da sauran littattafansa ya yi wa fati hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 765 ya bar duniya kaga yanzu da rasuwarsa kusan shekara 600 kenan da 77 da rasuwansa kuma ibn arabi ya riga shi rasuwa dan ibn arabi al-hatimi radiyallahu anhu yanzu yana neman kusan shekara 800 da rasuwa kenan 700 da wani abu da rasuwan shi to kaga al'amarin maganan khatimiya na cikamakin waliyai wato ba wai yanzu bane fa abin yake faruwa ba yanzu bane yanzu ka duba al-hakimu tirmizi da rasuwarsa shi kuma ya ma fi shekara dubu da rasuwa shine farkon wanda ya fara yin littafi sunan littafin khatmul awliya'i khatmul awliya'i sunan littafin al-hakimu tirmizi saboda haka al'amari ne da dadde ba wai yanzu bane a aka fara yin magana a kansa to kuma shi wannan Muhammadu Wafa yana daga cikin manya-manyan su waɗannan baraziku na agawasul umma waɗanda suke magadan annabawa guda takwas domin akwai waɗansu waliyai su ne magadan annabawa guda takwas Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu mala'iku guda takwas madauka al'arshi kamar yadda ya faɗi bismillahir rahmanir rahim wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya to waɗannan su takwas din idan tajalli ya sauko musu baya zama dan in ya zauna mutuwa za su to sai ya yo ƙasa idan yayo ƙasa akwai waɗansu mala'iku su ma guda takwas akwai jibrilu akwai mika'ilu akwai israfilu akwai azra'ilu akwai ridwanu akwai maliku akwai arruhu ala nabiyina alaihi salatu wassalam waɗanda ranar alkiyama shi wannan arruhun za su tashi a ƙarƙashin sa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man nazala rahmanu wa qala sawaba to idan wannan tajalli ya sakko su ma waɗannan mala'ikun ba su iya riƙewa ya tsaya a wurinsu sai ya sakko ƙasa zai sakko sai ya tadda annabawa annabawa su ma guda takwas annabi adamu alayhi salam annabi nuhu alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam annabi musa alayhi salam annabi daud alayhi salam annabi sulaiman alayhi salam annabi isa alayhi salam sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan wannan tajalli ya sauka manzo Allah shi kadai ke iya rike shi idan ya rike shi to shi zai rarraba shi zuwa ga waɗancan annabawa su kuma to daga nan za a sako da shi ya zuwa ga su sahabbai sai sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar al-Faruq sayyidina Usman az-Nurayn sayyidina Ali ibn Abi Talib sai sayyidina Al-Hasan sayyidina Al-Husayn sai sayyida Fatimatu Zahra ala nabiyina alaihi salatu wassalam to wannan madadi da yake sauka wanda khatimul anbiya yake rike da shi zai raba wa annaba ya raba sahabbai amma babu wani wanda zai samu bayan su shi ya sauka a cikin zatin khatimul auliya'i to daga nan ne waɗannan waliyan guda bakwai na kewaye da shi za su samu saboda takwas takwas ɗin haka yake tafiya har zuwa ashabul kafi ashabul kafi waliyai ne suratul kafi ana kiranta suratul awliya'i asalin ashabul kafi su shida ne suka gudu dan su tsira da addinin su suka hadu da wani makiyayi suka bashi labari shi ma ya gamsu yace shi ma ya yadda ya kadaita Allah ɗaya ne saboda haka zai bi su da ya bi su suka zama su bakwai to wannan makiyayin yana da kare wannan karen ya biyo su suka kore shi ya ƙi ya tafi har suka shiga kogo suna koran kare kare ya ƙi yadda dan yana son su ya bi su ya shiga da su cikin kogo amma da Allah tabaraka wataala ya tashi lissafa adadin su sai da ya hada da karan karan shine na takwas din wa saminuhum kalbuhum haka Allah yake to anan ne yan uwa musulmi za a gane lalle kaular waɗanda Allah ya yarda da su akwai riba a ciki in dai hakkare a matsayinsa na dabba kuma dabban ma ƙazaniya irin kare har zai kai saboda ya so waliyai ya shiga cikinsu Allah ya tashi lissafa adadinsu ya haɗa da shi to ashe kuwa idan ɗan adam ya so waliyai Allah ya iya lissafa shi cikinsu shi ma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba Allah ya ƙara mana san su Allah ya ƙara mana kuma yadda da su wannan shine yadda abin yake tafiya shi annabi Adam alaihi salatu wassalam yana cikin su annabi Nuhu alaihi salam yana ciki annabi Ibrahim alaihi salam yana ciki annabi Musa alaihi salam yana ciki annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Isa ala nabiyina alaihi salatu wassalam to waɗannan su ne waɗanda Allah ya raba musu Fatiha kowane annabi daga cikin su an bashi aya ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai aka bashi Fatihar baki ɗayanta aka bashi Alqur'ani shine Allah ke gaya masa wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim waɗannan su ake kira ulul azmi minar rusuli to haka abin yake tafiya har ya kawo wannan tajalli idan ya sauka a cikin zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zatin cikamakin waliyai shi yake iya yin gaba da gaba da shi ya karba wa minhu yatafarraqu ala jami'il khalaiq shine imam an-naziri ke fadi fama fada min zatin nabiy muhammadin talaqqathu zatul khatm duna wasiqati kama tatalaqqa kullu faidin min anbiya wa rusulin alaihim jami'an tahiyyati فمنها تفرقت فيوض الخليقة فما ذرة إلا وفاضت بقسمتي محمد رسول الله أعلى وأرفعه محمد نور الله أعلى وأرفعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فما فاد من ذات النبي محمد تلقته ذات الختم دون وثيقة فما فاد من ذات النبي محمد تلقته ذات الختم دون وثيقة فما تتلقى كل فيد من أنبياء ورسل عليهم جميعا تهيتي كما تتلقى كل فيد من أنبياء ورسل عليهم جميعا تهيتي فمنا تفرق الشيود الخليقة فما ذرة إلا وفاضت بقسمتي ومنها تفرقت قيود الخليقة فما ذرة إلا وفاضت بقسمتي abin da yace duk abin da ya gangaro daga zatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani mai iya karbarsa a cikin halitta sai dai annabawa to shi katimul auliyai sai Allah tabaraka ta'ala ya aje shi a cikin tekun su kamar yadda ya aje kifi a cikin teku kifi yana cikin teku amma ba ruwan gishiri yake sha ruwan sama yake sha ba yadda za a yi iya shan abin da annaba za su sha dan ba zai rayu ba dan sun fi karfin shi amma tunda za a aje shi domin amfanin waɗansu bayi da za su zo baya bari a bashi madadin da zai karfafe shi domin yin wannan aiki akan wannan ne zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a hadisi ranar da aka yi hajjatul wada'i yake cewa inna zamana qad istadara al-yawma ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard yace ku sani cewa zamani hakika ya kewaya ya juyo a yau kamar yadda yake asalin sa ranar da Allah ta'ala halitta sammai bakwai da kasai bakwai Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul magazi babu hajjatul wada'i wato namban hadisi hadisi na ɗari hudu da biyar ma'ana abin da ake so a gane a nan kamar yadda ya zo a cikin mafatihar khaza'in aliyya anna daura qad tamma bi husuli fi akhir nuqrati da'ira wato abin da annabi yake nufi cewa da'ira ta cika ka san idan za a rubuta da'ira sai an yi digo to a cikin digon nan da an yi digon nan shine za a yi wannan cycle din don an yi cycle din an sake komowa kewayewa yake akan wannan digon na farko da aka diga to shine annabi yake to fa yau wannan da'ira ta kewaya ta kewayo khatimul anbiya ya zo ya yi da sako ya kare fa idan qada hadha zamanu idan wannan zamani na annabta ya kare al-muhammadi to bada'a daurun jadidun wani dauri sabo zai sake kewayowa daurin annabawa ya kare daurin waliyai zai kewayo amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai kula da su ne ba su madadi da yawa wani in ya ji wannan zai ce ah to sahabbai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girman sa ya wuce yana cikin jama'a a samu wanda zai wani motsi ko mun darje sahabi karami ma ya fi kudubi amma sai ka ji shuru a wurin saboda annabi yana kusa da wurin wannan duk jawaban nan da ake ba ana ne waɗannan waliyan da ake ta ambata sun fi sahabbai bane ko kusa da su bisi ba balle su kai su ballantana su fi su dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusa da sahabbai martabarsa ba za ta bari a ga martabarsu ba a gane wannan ko a yanzu idan sarki yana nan zaka ga ba a ganin hakimai da dagatai amma idan suka koma suka je wurin taro su kadai za kake ganin kwarjinin su amma idan sarki yana nan fa ba a ganin kwarjinin su so zaka daurin waliyai yayi nisa da daurin annabawa daurin waliyai yayi nisa da daurin sahabbai su sahabbai suna kusa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk girman su ba a gani an san manya ne amma girman annabi ya lullube su su kuma waliyan nan saboda zamanin nasu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nisa da zamanin annabi suka zo ba wanda zaka gani a cikin shi yasa ya zo a cikin kitabul jami'i na sayyidi Muhammad al-Mishri al-Majrin Shehu Tijan radiyallahu anhu yake cewa ikhtalafa al-ulama'u fi at-tabdil bayna afgar as-sahabati martabatan wa bayna al-qutbi malamai sun yi sabani wai shin da karamin sahabi na baya baya da kuma babban kudubi waye fi wani sai shehu tijani radiyallahu ta'ala ne ce ni zan ba da amsa yace wal haqqu anna sahabi abdalu min al qutubi li wurud an nass fihi bi aynihi wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna allaha istafa ashabi ala sa'ir al alamin ma adan nabiyina wal mursalin to tijani radiyallahu ne ce bari in ga muku maganan gaskiya sahabi ko karami ne ya fi karfin kudubi komin girman shi saboda nassi ya zo akan sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani cewa Allah ta'ala ya zabi sahabbaina akan dukkan halitta banda annaba da manzanni babu wanda ya kai sahabi illa dai wannan wata falala ce kuma da ake faɗa su ma kansu sahabban a cikin su wasu sun fiyo su amma da ne ake fin juna da takawa inna akramakum indallahi atqakum saboda haka wannan bayani duka da ake yi kada dauka ko waliyan nan sun fi sahabbai ne ko a ce madadi yana sauka a zatin katibul auliya'i shi yake rabawa ai babu wani abu a wannan sarki ma yana iya kiran wanda bai kai wazirin sa ba yace zo duk abin nan da aka kawo gabana dauka ka raba wannan ba wani abu bane saboda haka yan uwa musulmi kun ji a wurin shehu tijani radiyallahu anhu martabar sahabi karami ma ta fi martabar kudubi babba sai ji amr skaril al-ayyashi Allah ya kara mar yadda ya faɗa a cikin yawaqitul ma'ani fi mazhabil qutb tijani yace wa indahu martabatu sahaba abdal min martabati al-qadaba fa sayruhum ka sayr tayr al-hajla wa sayru ghayrihim ka sayr an-namla wa fadlu kulli amalin bi hasabi martabati al-amil la bi ta'bi lidhaka kana fadluhum la madma'a fihi yura li ghayrihim liman wa'a yace martabar karamin sahabi a wurin shehu ya radiyallahu anhu tafi falala tafi girma daga martabar kudubi ko mun girman shi shehu tijani yace kaga irin tafiyar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi kamar irin gudun tsuntsun da gero ne tafiyar wali kuma wanda ba sahabi ba kamar rarrafan tururuwa ne kamar ka ce tafiyar keke da gudun jirgin sama wali komin girmansa tafiyarsa tafiyar keke ce amma sahabi jirgin sama ne yace to ka sani falala kowane ne aiki fa gurgudan martabarsa ne ba gurgudan aikin da yake ba gurgudan wahala bane kar ka dauka wahala ka ce za ta sa ka samu ne a'a martabar ka ita ce za ta kara aikin ka girma yanzu talaka zai zo yi aiki aiki mai yawa wallahi sai kaga abin da za a biya shi rijiya ce zai haka amma sai kaga abin da za a ba shi dan kadan amma wani sai ya zo ya zauna a ofis a cikin AC kawai yan rubuce rubuce zai a take sai ka ga miliyoyi saboda haka martaba ita take bada girma da matsayi a wurin Allah ba wahalar yin aiki bane yasa ko a cikin waliyan akwai ahlul maratib mun faɗe su tun a farkon karatu wanda zaka iske duk daren su daren juma'a ne waɗansu kuma duk daren su daren lailatul qadri ne akwai waɗanda kuma su daren su kullun daren isra'i da miraji ne saboda haka martabobin nan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake raba su idan bawa ya gyara zuciyarsa ya tsaftace ta ya kula da haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi iyayensa bai cuci waɗanda suke ƙasansa ba bai yi wa waɗanda suke samansa hassada ba ya zauna da musulmi lafiya ya kula da ibada yana iya shiga cikin waɗanda za a bashi wannan amma mutum bai san wannan ba ya cuci jama'a ya zagi kowa kuma ya zo yana jayayya da waɗanda Allah ya yi wa baiwa wannan bai dace ba ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu lahadinaha ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tayarwa wannan al'umma a bisa kan kowace shekara ɗari wanda zai sabunta mata addininta wannan mutum shi ake kira alqulubu shine alfardu shine aljami'u shine algausu shine alimamu shine almujaddidu ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yab'athu Allahu kulla waliyin ala qalbi nabiyyin min al-anbiya'i Allah ta'ala yana tashin kowane wali da kake gani a ban ƙasa a kan zuciyar wani annabi daga cikin annabawan Allah. Bi ma'ana, duk waliyin da ka gani akwai annabin da ya gada yana tinƙawo yana fankama a cikin ilimin wancan annabin ne fa. Shi yasa malami wanda bai kai martaban walitta ba, to ba zai iya yin jayayya da waliyin da ya gaji wani annabi ba. Domin duk abin da wancan waliyin zai faɗa yana ɗebowa ne daga ilimin wancan annabin da ya gada shi ne ma'anan ulama ummati ka an biya ibani isra'ila su waɗannan waliyan da su ake magana saboda haka ulul azmi su ne a kadabul anbiya'i su bakwai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na takwas din haka nan su ma kuduban waliyai su bakwai ne shehu tijani radiyallahu anhu shine na takwas din haka nan waliyan ashabul kafi su bakwai ne karansu shine na takwas din su وثامنهم كلبهم وعنن ذاك فهمتي أسيرم فدم من الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إن دي سوير وليي تاسا كريشي ما ياشك تكنزر وليي يا يا تن أدم إذن يسو وليي الله بزي سكاش أتكنزر وليي با أتقعيتي يا كو جماعة مسلمين كساني cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar da wannan makami na takwas a cikin waliyai ga Maulana Sheikh Ahmad Tijani Zilqurbi wattadani sakanallahu min faidin madadihi bi azmil awani saboda haka ne waliyai suke kiransa al-qutubus saminul jami'u wan nurul bahirud dali'u wal haqqul jami'ul mani'u khatimus sab'il masani وناظم نظام حقائقها في الأعيان والمعاني مولانا الشيخ أحمد التيجاني tare da cewa da yawan mutane suna cewa Ibn Arabi al-Hatimi shine khatimul awliya'i in ka tambaye su dalili sai su ce da bakin sa ya faɗa in ka ce a ina sai su ce ya ce ya faɗa a cikin littafin sa Futuhatul Makkiyya yana cewa ana khatimul wilayati duna shakkin bi wirsil hatimi ma'al masihi ni ne cikamakin waliyai ba tare da kokonto ba ni ne magajin annabi ba hashimin dangi kuma ni ne magajin annabi isa almasihu wanda shine khatimul wilayatul amma sannan kuma yana cewa fali kulli asrin wahidun yasmu bihi wa ana li baqil asr zakal wahidu a kowane zamani akwai wani wali guda ɗaya shine khatimu na waliye a wannan zamanin waliye suna samun ɗaukaka ne da shi to idan aka tara khatimu khatimu khatimu wa ana libajil asr zakal wahid to aka tara zamanan baki ɗaya ni ne wannan ƙwaya ɗayan al khatimul muhammadi wanda shine cikamakin waliye baki ɗaya sannan yana cewa بنا ختم الله الولاية فانتهت إلينا فلا ختم يكون لها بعدي سوى الخاتم الأعلى الذي أما ختمه نبي الهدى إيسى الذي جاء من بعدي وما فاز بالختم الذي لمحمد من أمته والعلم إلا أنا وهدي دمو الله يتكى ولتكى so da aka daga gare mu kallo ya kare babu wani khatimu da zai zo ya cika walitaka bayana in ba khatimun nan ba cikamakin nan mafi ɗaukaka wanda cikamakin sa ya gane waliyai baki ɗaya daga shi babu wani wali da za a haifa har tashin alkiyama shine annabin shari'a isa wanda zai zo bayana babu wani wali da ya rabauta wannan makami khatmul muhammadi daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma ilimi na wannan makami illa ana wahadi sai ni ni kadai to wannan shine dalilin dukan masu cewa Muhyiddin bin Arabi al-Hatimi shine cikamakin waliyan Allah amma idan aka ci gaba da karatu a cikin littafin sa Futuhatul Makkiyya bayan waɗannan maganganu da yayi za a ji da kansa ya zame ya bar kujeran ga mai ita domin ko yana cewa ya ji hatifi yana cewa da shi laysa laka ma zananta wa tamannaita وإنما هو لولي في آخر الزمان ليس ولي أكرم على الله منه مهي الدين abin da kake zakan nan fa ba naka bane makamin nan da kake kwadayi ka hau to ba makamin ka bane makami ne na wani wali da zai zo karshen zamani Allah bai wani wali mafi girma da ya kai wannan waliyin ba to ibnu arabin da kansa yake cewa fa inda zalika sallamtul umura ila khaliqiha sai na sallama al'amarin ga mahaliccin lamarin sai ya roƙi Allah ya ce to Allah ina roƙo tun da ba ni bane ne makamin ka nuna min wane ne wannan wali kuma ka sanar da ni sunan wannan wali ka sanar da ni sunan mahaifinsa ka sanar da ni sunan garinsa a garin kuma ka sanar da ni sunan inda yake zaune a sanar da ni wato gidansa kenan kuma a gaya min a cikin halin wilaya a cikin wani irin hali yake na daɗe ina addu'a amma Allah bai saurare ni ba Allah bai nuna mun komai ba akan wannan wali kai in gaya muku in ji ibn arabi ya ce wala shamamtu lahu ra'ihatan aslan ko kamshin wannan wali ma ni ban ji ba kamshin labarin sa ma ban ji ba to Allah maje roƙon bawa dama ya ce ud'uni astajib lakum ibn arabi bai gaji ba saboda shi ya san me ake kira katniya tunda hayye ne ma ya san maqamu shi ya zama yana ta addu'a yana ta magiya yana ta addu'a bayan wani lokaci mai tsawo sai Allah tabaraka taala ya amshi addu'arsa sai aka yi masa kashafi aka yayi masa hijabi bayan an sanar da shi sai Allah tabaraka taala ya nuna masa ne makamu shine shehu tijani abinda zai baka mamaki sai da ya rasu da kusan shekara ɗari biyar aka haifi shehu tijani ya bar duniya da shekara kusan ɗari biyar sannan shehu tijani ya bayyana amma tun a wancan zamanin ya ce Allah tabaraka taala ya nuna masa shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi yani kuma da aka nuna masa bai koyi ba sai ya ce alimtu hadisa hadha al-khatim al-muhammadi bi fasin min bilad al-maghribi a lura da magana alimtu hadisa hadha al-khatim al-muhammadi bi fas na samu ilimin sanin labarin wannan cikamakin waliyai al-khatim al-muhammadi a birnin garin fas wa ya san shi yana fas ne alfasi almadawi na samu labarin wannan wali da zai bayyana cikamakin waliyai a birnin garin Fas min biladil Maghrib daga kasashen yamma sanata sab'ina wa khamsimi'atin yace na haɗu da shi ne hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da shekara ɗari biyar da saba'in arrafani bil haqqu wa adani alamatahu wa ismahu ومنزلته من الرسول منزلة شعره من الجسد yace ba wani bane ya sanar da ni wannan wali takamakin waliyai Allah tabaraka wa ta'ala shine ya sanar da ni shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bani sanin alamomin waliyin ya sanar da ni sunan waliyin ya sanar da ni matsayin waliyin yace ku sani matsayin wannan wali al-khatmul muhammadi matsayin sa a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar gashi ne a jikin manzo Allah ومنزلته من الرسول منزلة شعره من الجسد kamar misalin matsayin gashi ne a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga kar a dinga jin maganganu na waliye a ce ko an ce wani ya fi annabi ko an ce ta ji gaba ɗaya matsayin ma wai gashi ne shi a jikin annabi kaga irin waɗannan abubuwa in ba ana tara hankali sai a ji ana zagin waɗanda Allah ya yarda su saboda wasu mutane da sannan ibn arabi al-hatimi muhyiddin Allah ya kara mar yadda yace ku sani cewa shi wannan wali al-khatmul muhammadi huwa allazi rabbani fil gaibi shi wannan takamashin waliyai din shi shehu tijani kenan ibn arabin da ake cewa shine khatmul awliya'i yace kai wannan takamaki na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya mun tarbiya halar gaibi shehu tijani radiyallahu anhu yace ai ba kai kadai bane kullu shuyukhi akazu anni fil gaibi ba ibn arabi shi kadai na tarbiyanta na rena a gaibi ba dukkan shehunne baki daya a gaibin na rene su a gaibin na basu ɗariƙun su abinda zai nuna maka gaskiyar wannan zance shine maganar da shi Muhyiddin bin Arabi Al-Hatimi yayi a cikin littafin sa mai suna Anqa'un Mughribin fi Khatm al-Awliya wa Shams al-Maghribi yace ra'aytu khatma awliya illahi al-haqqi fi maq'ad al-imaniyyati amma wannan magana ne zaurance irin nasu magana ne zaurance irin nasu mu dai muna so ne mu tabbatar maka da cewa ibnu arabi ya sallama wa shehu tijani abin da ya faɗa cikin wannan littafi ra'aitu khatma awliya illahi alhaqi fi maqad al-imaniyyati al-ihadiyyati sirqi fa kushifa li an sirri mahtadihi wa umirtu bi taqbili yadihi wa ra'aytuhu mutadalliyan ala as-siddiq wal faruqi mutadaniyan as-sadiq wal masduqi muhadiyan lahu min jihati al-udhuni قد ألقى السمع لتلقي الإذن ولواء قدمه منشور وخاتمه نور على نور فكان له في ذلك الجمع الظهور ومن أداه فيه كان كلابس ثوبي زور والشمس اليقينية قد أقبلت يده مثلي ولهستها فقال الختم هي من أهلي ثم نازعني الحديث وتجنينا بالقديم والحديث والساقي يهس المدامة ويبدأ بساق عرش الإمامة ويتعطف علي أطف نشوان ويغازلني مغازلة هيمان ويقول ردني برداء الحكم فأنا الختم لا ولي بعدي ولا هامل لأهدي بفقدي تذهب الدول وتلحق الأخريات بالأول فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر ولما تناجت القلوب بأسرارها ودلعت شمس الغروب من سماء أنوارها وأخذ المجلس حده ودخل أبو العباس ودخل أبو العباس وصاحبه عنده انصرفت متحققا بما عرفت ولم تبقى نكتة نادرة إلا على باب حضرتي واردة أو صادرة انتهى wannan shi ne maganan da shi muhiddin bin al-arabi al-hatimi yayi to ɗan uwa kamar yadda muka faɗa tun farko cewa walittaka ta ka suka so biyu wilayatun ammatun wa wilayatun khassatun to haka ita ma khatmiya ta ka su biyu ne akwai khatimul wilayatul amma akwai khatimul wilayatul khassa wanda zai cika wilaya amma shine annabi Isa ala nabiyina alayhi salatu wassalam wanda zai cika wilaya khassa shi ake kira khatimus sab'il masani maulana shaykh ahmad tijani zil qurbi wat tadani sakana allah min faid madadi bi amla'il awani to musulmi dan uwa zai ce to menene bambanci wato bambanci shi khatimiyar Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin idan ya bayyana ba za a ƙara samu wani khatamu wanda zai zo da irin zuhurin sa ba ya zo da ɗariƙa irin tasa ba ya zo da buwaya da martaba da matsayi da kuma ilimi irin nasa ba shine ma'anan khatimiyarsa amma ba wai daga shi ba za a samu wani wali ba ba wai daga shi ba za a ƙara samu wani gausi bane ko wani kudubi ko wani abu ba haka ake nufi ba amma wilayar annabi isa khatimiyarsa shi idan aka haifi annabi isa ya bayyana to daga shi ba za a ƙara haihuwar wali ba waliye sai dai ta mutuwa kawai amma ba sabo shine bambanci shine ma'anan wilayatul amma wilaya ta kowa da kowa wannan kuma wilaya khassa to daga shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu an ƙare shine zaka ji imamun nazifi yana faɗa cikin yaqutarsa yana cewa bihi khatamal maula kamala wilayatin kama khutimat ra'asan bi ruhin wa kilmati لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نور الله به ختم المولى كمال ولاية كما ختمت قفا في روح وكلمتي به ختم المولى كمال ولاية كما ختمت رفا بروح وكلمة به ختم المولى كمال ولاية كما ختمت رفا بروح وكلمة
yace wato da shehu tijani ne Allah ya kara mar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya cika cikar walittaka ke bantacciya kamar yadda aka cika walittaka gabaki ɗayanta da ruhin Allah annabi Isa kalmar Allah tabaraka wa ta'ala shi ya cika wilaya amma shehu tijani radiyallahu anhu ya cika wilaya khassa to a takaice ɗan uwa musulmi cewa shi wanda ya fara magana akan cikamakin waliyai ya fara rubutu a kansa shine alhakimu tirmizi ya rubuta littafi ya sa masa suna khatmul awliya'i idan ka buga lissafin wannan suna khatmul auliyai zai baka 1150 shekarun haihuwar shofi jani ke shekarun haihuwar khatimus sadil masani abul abbas tijani sakana allah min faidi madadi bi amlai awali mawaki yana cewa walil khatmi sirrun lam yazal kullu arifin alaihi idza yasri alaihi yahumu ashara ilaihi tirmizi bi khatmihi walam yubdihi wal qalbu minhu mulim to wani zai ce to wai wannan dalilan duk basu isa ba shin shi ibnu arabin da shi muhammad wafan da sauran waliyai sun faɗi dalilai na bayyanar shujani cewa shi ne ƙwarai da gaske muhiddin ibn arabi al-hatimi Allah ya ƙara mar yadda ya faɗa daga cikin dalilai waɗanda za su tabbatar cewa Shehu Tijjani shi ne alkhatmul maktuma, ka san bambanci, ana samun khatmu khatmu khatmu, amma khatmul maktuma ko khatmul maktumu, Shehu Tijjani ne kawai. Kamar yadda muka faɗa, shi da Abdul Qadir Jailani Allah ya ƙara mar yadda khatmu ne. Abul Hasan Shazali Allah ya ƙara mar yadda khatmu ne. Muhyiddin bin Arabi Al-Hatimi Allah ya ƙara mar yadda khatmu ne. Abul Abbas Al-Mursi Allah ya ƙara mar yadda khatumu ne sai di Muhammad Wafa Allah ya ƙara mar yadda shi ma khatumu ne Abdul Gani Nabulsi shi ma khatumu ne Sulaimanul Jazuli shi ma khatumu ne to akwai su khatumu khatumu amma qutubul maktumu al khatumul maktumu sai tijani shi kadai ne dalili manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce la tazalu da'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم وهم بالمغرب wata riwaya la ta zalu da'ifatun bil magharibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗansu jama'a ba za su gushe ba daga cikin al'ummata suna bisa zahirin gaskiya wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba ko kuma wanda ya zage su ko ya kaskanta su ba zai cutar da su ba waɗannan mutanen suna magrib to sai muhiddini bin al-arabi al-hatimi da ya zo bayani akan hadisin sai ya ce wa inna ma ja'alahu Allahu bil maghribi li'annahu mahallul asrar wal katami me yasa Allah ta'ala ya sanya wannan da'ifa a maghrib dalili saboda wurin ne wurin zaman asiri wurin zaman qudubul makatumu mahallul asrar wal katami sai tijani kenan shine a maghrib to wannan shi ma dalili ne sannan yana daga cikin dalilan kasancewar shehu jihar jallanu shi ne alhatman maktuman muhammadiyya faɗin ibn arabi allah ya ƙara mar yadda da ya ce wa alimtu hadisa hazal khatimin muhammadi bi fasin min biladil maghribi sanata sab'ina wa khamsi mi'atin arrafani bihi alhaqqu wa adani alamatahu wa ismahu na samu labarin sanin wannan cikamaki na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a birnin garin fas daga ƙasashen Maghrib shekara ta ɗari biyar da saba'in bayan hijira. Allah ta'ala shi ne ya sanar da ni wannan wali kuma ya bani alamominsa ya sanar da ni sunansa. Sannan a cikin fituhatul makkiya ya faɗi alamomin wannan wali ya bayyana shi shehu tijani ya ce innahu mubtalan bil inkari alaihi mimma ya tahaqqaqu min alhaqqi fi sirrihi shi wannan wali khatimul awliyai yana daga alamarsa za ku ganshi mutum ne da Allah yake jarrabarsa da makiya yawan makiya masu jayayya ne a ce kaza ya ce kaza gobe a ce ya ce kaza jibi a ce ya ce duk jawabin da za a yi mutane ba gamsuwa za su yi ba saboda haka wanda yake son shi ya so shi kurum amma maganin jayayya ko musu wannan duka bai taso ba illa dai ai bayani wanda ya ga zai gamsu bismillah ya gamsu wanda ba zai gamsu ba dama sifarsa ce wannan inkarin sifarsa ce sannan yana daga dalilan kasancewa shehu tijani shine khatmul muhammadiyya cewa ibn arabi al-hatimi shine mafi girman duk wanda ya taba yin da'awar wannan makamu to shi ma ya sallama ya miƙa wuya a ina a fituhatul makkiya ina wurin cewa yayi وأما ختم الولاية المحمدية فهو لرجل من العرب من أكرمها أصلا وبدءا هذا تكمك وليي كي بنتتون أن محمد صلى الله عليه وسلم wannan makami na wani mutum ne daga cikin larabawa daga cikin mafi girman asali a cikin larabawa din yace wa ra'aytu al-alamata allati qad akhfaha al-haqqu fihi al-uyun ibadihi wa kashafa hali bi madinati fatin hatta ra'aytu khatamal wilayati minhu yace naga wata alama wadda Allah ta'ala ya boye ta ga barin idanuwan sauran bayi ni wannan wali ya bude min naga wannan alama a jikinsa a birnin garin Fas har sai da naga tambarin wani taka a jikinsa sannan yace wa qadibta lahu Allah bi ahli al-inkari alayhi fi ma yatahaqqaqu bihi min al-haqqi fi sirrihi min al-ilmi hakika Allah tabaraka ta'ala ya jarabce shi da ma'abota jayayya da musu da inkari da kiyayya da zagi da suka a kansa me dalili saboda abin da ya tabbata a cikin cikinsa na ilimin sanin Allah to za mu dakata a nan saboda lokaci idan Allah ya kai mu gobe ma ci gaba ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mujisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis أبيدا نفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آل أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
صاحب الرسول صاحب الإيمان